نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن من حكمة الله وآيات قدرته اختلاف الفصول وتعاقبها لتتم بها مصالح العباد لتتم بها مصالح العباد في أقواتهم وأرزاقهم وأسفارهم وليتفكروا في عجيب قدرة الله تعالى وتقليبه للزمان من برد إلى حر ومن حر إلى برد ومن طول إلى قصر ومن قصر إلى طول فهو وحده القادر على ذلك لا يشاركه فيه أحد من خلقه وهو بذلك المستحق وحده للعبادة لا يشاركه في استحقاقها ملك مقرب ولا نبي مرسل أيها الناس فقد دخل عليكم فصل الشتاء ببرده وزمهريره وخرج عنكم فصل السيف بحره وقيضه فاشكروا نعمة الله عليكم فإن الشكر سبب في المزيد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ثم إنكم بحمد الله تتقلبون في نعم لا تعد ولا تحصى قد من الله عليكم بما يقيكم البرد وشدته من بيوت وملابس ومدافئ وأطعمة وأشربة قال الله سبحانه وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون عباد الله إن من نعمة الله عليكم بتوزيع الفصول أن يحصل بذلك تذكر جهنم فإن شدة الحر والبيد يذكران الناس بما في جهنم من الحرد والزمهرير ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمحرير أيها الإخوة الأفاضل ومن الناس من يصب البرد ويتسخطه لما وجد فيه من العنة والمشقة والأمراض في نفسه وأهله وهذا غلط عظيم فإن سب الدهر حرام إذ ما يجري فيه من خير وشر ونفع وضر وإنما هو من خلق الله وتقاديره فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يصب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار عباد الله صح عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الشتاء غنيمة العابدين وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعة ويسرح فيما, في ميادين العبادات والمؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره وقيام ليله من غير, مش من غير مشقة فإن نهاره قصير وليله طويل ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال مرحبا في الشتاء تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام فاغتنموا هذه الفرصة عباد الله فإن صيام النهار وقيام الليل من أفضل أعمال البر والطاعة أيها الناس إن من أبواب الخير في فصل الشتاء إسباغ الوضوء فإن ذلك من أفضل الأعمال ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على البكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط ولا يمنع ذلك تسخين الماء لدفء البرد ليتقوى المرء على الإبادة وبعض الناس يتحرجون من ذلك بغير هدى من الله أيها المؤمنون إن ربكم الكريم الحليم لم يجعل عليكم في الدين من حرج بل يجعله يسيرا بل يجعله يسيرا سهلا قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومن تيسيره ورحمته وشفقته علينا أن أجاز لنا المسح على الخفين والجوربين بدلا من غسل الرجلين وذلك بشرط أن يكون قد لبس على طهارة وقد رخص صلى الله عليه وسلم في ذلك للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليالها أيها المسلمون ولا ننسى باتباع إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجو بأدم إبقاء النار وما سواها مشتعلة حال النوم لما في ذلك من خطر الاخت... لما في ذلك من خطر الاحتراق أو الاختناق فقد ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم وهكذا جاء في في في حديث جابر بن عبد الله العنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت الحديث أخرجه البخاري بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يوم سوء البركة خطبر متيو ذات تتوناني game da abin da ya shafi shigowar yanayin da muke ciki na sanyi ‘yan uwa mu sani cewa sanyi da zafi da lokacin damina dukkaninsu yanayi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana su ya sako mana su don su zamto ni'ima a gare mu wani lokaci ai sanyi wani lokaci ai zafi wani lokaci kuma Allah maɗaukin sarki ya kawo mana damana Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo dare wani lokacin kuma ya kawo rana idan ya ga dama sai ya shigar da dare cikin rana wani lokacin kuma ya shigar da rana cikin dare yana yin yadda ya ga dama subhanahu wata'ala duk yana yin wannan ne yan uwa domin ya nuna girman ƙudurarsa da girman ikonsa akan bayi yadda shi yake gudanar da abin da ya ga dama sannan kuma wata ni'ima ce ta musamman a gare mu domin mu gode wa Allah madaukakin sarki a kanta shi sa yake cewa a wata ayar idan Allah madaukakin sarki ya ga dama ya sako muku dare tutur babu daukewa gaba daya man ilahun ghairullahi yatikum bibiya waye ba Allah ba da ya isa ya kawo muku hasken da za ku yi harkokinku ne da kullun a cikinsa haka idan Allah madaukakin sarki ya ga dama ya sako muku rana gaba ɗaya 24 hours rana ce babu dare ko kaɗa ko kaɗan man ilahun ghairullahi ya atikum bi lailin taskununa fihi wannan Allah ne wanda wannan ubangiji ne wanda ba Allah ba da ya isa ya kawo muku dare wanda za ku kwanta ku huta ku samu nutsuwa a cikin ranku a cikin sa babu saboda haka yan uwa juyawar rana da dare da juyawar sanyi da zafi da waɗannan yanuka da muke ciki dukkaninsu baiwa ce ta Allah subhanahu wata'ala akan wanda ya kamata mu godiya akan ta Allah madaukakin sarki shi yake yin abin da ya ga dama shi yake yin abin da ya so tare da cewa idan sanyi ya shigo wasu daga cikin jama'a ba sa son sanyi tare da cewa idan zafi ya shigo wasu daga cikin mutane ba sa son zafi zafi yakan cutar da su a lafiyarsu wasu kuma sanyi yakan cutar da su a lafiyarsu sai dai kuma Allah madaukakin sarki dukkanin waɗannan yanayi guda biyu da ya ba mu sanyi ko zafi ko kuma damuna idan muka ƙara da ita ya sanya mana abubuwan da za mu iya kare kanmu daga gare su ya mana baiwa ya ba mu hikima ya ba mu basira ta yadda za mu samar da abubuwan da za mu kare kanmu daga sanyin hunturu ko kuma zafin rana Allah maɗaukin sarki ya ba ɗan adam basira yakan iya ƙera gida ya gina gida ya shiga ciki don ya kare kansa daga dukan ruwan sama ko zafin rana ko kuma sanyin hunturu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba dan adam hikima da basira yake iya saƙa riga mai nauyi ko kuma sako-sako wacce zai iya sawa ta rage masa sanyi ko kuma ta rage masa zafi duk Allah madaukakin sarki ya baka wannan basirar saboda ya baka waɗannan abubuwa ne a matsayin ni'ima tare da cewa lokaci za su iya zamtowa sanadin da zaka cutu daga gare su to sai Allah subhanahu wata'ala ya saban maka da abin da zaka iya kare kanka daga gare su shi sai Allah madaukakin sarki a cikin suratul nahl lokacin da yake kididdigo ni'imomin da yawa dan adam yake cewa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan Allah madaukakin sarki shine ya sanya muku gidajen da za ku shiga ciki ku zauna ku huta gidaje na zama gidaje na tabbata a cikin dindindin Allah madaukakin sarki shi ya sanya muku waɗannan gidaje ya baku basirar da za ku gina su ku shiga cikin su waja'ala lakum min juludil an'ami buyutan sannan ya sanya kuke iya ruƙar wasu gidajen kuma daga fatin dabbobi shine irin hemomi ko tanti tanti da ake kafawa a lokacin da mutum ya tafiya ko kuma lokacin da mutum yake zama gida lokacin da ya buƙace shi ba manya-manyan gidaje da ake ginawa a shiga ba a'a wanda ake iya yi shi sa Allah madaukakin sarki ce tastakhifunaha wanda suke muku saukin ɗauka a hannu ku tafi da su daga nan zan ɗauki tanti na tafiya da shi a cikin mota ko a cikin wani abu da na je in ciro shi na kafa shi na shiga ciki idan ana sanyi ya kare ni daga sanyi idan kuma ruwan sama ake ya kare ni daga ruwan sama wannan duk Allah madaukakin sarki ya muku wannan baiwar ya baku wannan ikon Allah madaukakin sarki ce yawma dha'ani kuma yawma iqamatikum a lokacin da kuke halin tafiya da kuma lokacin da kuke halin zaman gida kukan yi amfani da tanti tanti ku kafa su dan su muku amfanin da kuke bukata wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha Allah madaukakin sarki ce haka nan daga cikin gashin tumaki da gashin raƙuma da gashin awaki afafan wa mata'an ilahin kuna rikarsu a matsayin ababen amfani na ku saƙa riguna ko ku saƙa shimfiɗu da kuke zama a kai ko kuke kwanciya a kai ko ku saƙa shimfiɗun da kuke ɗora a kan dokunanku Allah maɗaukakin sarki ya ba ku wannan bayar daga cikin gashin dabbobi za ku cira ku yi rigar sanyi da za ta kare ku daga sanyi ko kuma ta kare ku daga ruwan sama ko abin da ya kama da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa matan ilahin hakanan kuma daga cikin waɗannan gashi kukan yi wasu amfanin da su zuwa wani lokacin da Allah madaukakin sarki ya ga dama sai Allah madaukakin sarki ya ce wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan Allah subhanahu wata'ala ya sanya muku cikin abin da ya halitta abin da za ku yi inuwa da shi malaman tafsiri suka ce shine bishiyoyi da Allah madaukakin sarki ya yassare mana ta yadda idan ana rana mutum zai je shiga cikin karkashin bishiya bishiya ta bashi inuwa ya huta ya ji daɗin ransa wa ja'ala lakum minal jibali aknanan Allah madaukakin sarki ya sanya muku daga cikin duwatsu a matsayin ganuwa da suke kare ku daga farmaki na abokan gaba ko kuma abin da yake kama da haka sai Allah madaukakin sarki ce waja'ala lakum sarabila sai Allah madaukakin sarki ya sanya muku tufafi taqikumul harra da suke kare ku daga zafin rana zafin rana kadai a'a suna kare ku daga zafin rana kukan yi wasu kuma da suke kare ku daga me daga sanyin hunturu malaman tafsiri suka ce abin da yasa Allah madaukakin sarki ya kawo taqikumul harra kadai a nan wajen saboda larabawa yanayin da suka fi sabawa da shi wanda ya fi zama a cikinsu shine zafi galibi yankin hijaz yanki ne da yake da rairayi wanda yankin da yake da rairayi galibi zafi ya fi yawa a wannan yanayi to shi sa zafi suka fi sani shi sa Allah madaukakin sarki ce waje alala kuma sarabila taqikumul harra ba dan ba a yin kayan da suke kare mutane daga sanyi ba saboda alqur'ani galibi ya sauka ne da abin da larabawa suke iya fahimta wanda suke mu'ayashantarsa suke mu'amala da shi yau da kullum Allah subhanahu wata'ala ya ce waja'al lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum haka nan kuma ya sanya muku tufafi da suke kare ku daga sukar mashi ko saran takobi ko harbi da kibiya lokacin da kuke yaki shine silke da ake sawa lokacin da ake yaki duk Allah barkatun sarki ba ku dama kuka iya a kera waɗannan abubuwan Allah subhanahu wata'ala ya ce kadhalika yutimmu ni'matahu alaikum la'allakum tuslimuna kamar haka ne Allah madaukakin sarki yace yake cika ni'imarsa akan ku domin ku sallama masa ku koma zuwa gare shi ‘yan uwa mu sani cewa daga cikin abin da ya sa Allah maɗaukakin sarki manya-manyan dalilai kamar yadda malamai suke faɗa Allah maɗaukakin sarki ya sa mana sanyi da zafi suke rayuwa muke rayuwa tare da su dole idan aka yi sanyi sai kuma zafi ya zo an fita daga zafi yanzu kuma sanyi ya zo malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana su ne domin mu rinka tuno jahannama mu rinka tuno wutar jahannama wanda Allah maɗaukakin sarki ya tanade ta ya halicce ta yanzu tana nan tana jiran wanda ya saba masa Allah maɗaukakin sarki ya kaddara jahannama wata halitta ce mai matukar girma annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a cikin hadisin muslim yace za a zo da wutar jahannama ranar tashin alkiyama laha sab'ata alfi zimami tana da a tana da majanyi majanyi guda dubu saba'in kowanne majanyi ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in da yake rike shi haka za a zo da ita filin tashin kiyama to wannan wutar jahannaman tana nan tana jiranta tana jiran duk wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki ya bijire wa umarnin manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to ko da shi dan adam idan yana rayuwa yana jin daɗi bai fiye tuno abin da zai bakanta masa rai ba to idan Allah ya shigo da sanyi ya shigo da zafi to sai hakan ya sa mutum ya rinka tuna a wutar jahannama da Allah madaukakin sarki ya tanada wani zai ce me alakar sanyi da zafi da kuma wutar jahannama alakar su shine hadisin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga sahabi abu hurairah Allah ƙara masa yarda ya ce hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ishtakatin naru ila rabbiha wuta ta kai ƙara a wajen ubangiji madaukakin sarki ta ce ya rabbi akala ba abu ba'adan ya ubangiji sashi na yana cin sashi na kansa da kansa saboda bala'in da ke cikin wuta yan uwa ita da kanta cin kanta da ganta take ya kuma ta samu wani haka Allah madauki haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa saboda wannan bala'in nata sai take ƙara kanta da kanta wajen Allah madaukakin sarki ya ubangiji sashi ne yana cin sashi na to sai Allah madaukakin sarki ya bata dama ya ce duk shekara ki rinka numfashi ki rinka huci kamar sau biyu dan ki rage wancan zafin da yake cikin ki shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idan aka yi tsananin zafi lokacin da ake tsananin zafi to wannan hucin jahannama ne yan uwa haka nan lokacin da ake tsananin sanyi lokacin da ake cewa jawara za ta wuce ko jawara ta wuce yan uwa wannan ba jawara ce ta wuce ba hucin jahannama ne Allah madaukakin sarki ya kaddara ta huci sau biyu a shekara to hucin ta na farko shine lokacin zafi hucin ta na biyu kuma shine lokacin sanyi to shi yasa duk lokacin da ka ji wannan tsananin sanyin jikinka yana daskarewa ka rasa inda zaka sa kanka ka rinka tuno abin da yake faruwa yanzu hutun hutun jahannama ne idan kai sakaci baka bautawa Allah madaukakin sarki yadda ya tsara ba baka ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba waccan jahannama da take huci kake damuwa kake jin takura to gaba ɗayan ka za a ɗauke ka a ji a cilla ka cikin ta Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka ƴan uwa ɗaya daga cikin abin da yasa Allah madaukakin sarki ya sanya mana yanayin sanyi dan barin tunawa da wannan yanayin da muke ciki ko da yaushe barin tana akwai wuta akwai wuta ko da yaushe idan kana tana wani abu da zai iya samun ka to ka fi ɗaukan mataki wajen kare kanka daga gare shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu da shiga wata jahannama ƴan uwa mu sani cewa daga cikin mutane akwai wanda idan sanyi suka zo idan sanyi ya zo saboda sanyi bai dace da yanayin jikinsa ba ko saboda fatarsa tana bushewa ko saboda yana wasu cututtuka a cikin sanyi sai kaga yana faɗar wasu maganganu da basu dace ba har ta kai akwai wanda suke zagin sanyi ko su zagi zafi ko su zagi damina yan uwa wannan haramun ne ya saba koyarwa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ci karo da doka ta addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin hadisi kudusi yace dan adam yana cutar da ni dan adam yana cutar da ni yana zagin zamani yana zagin sanyi yana zagin zafi ko ya zagi iska ko ya zagi wani yanayi daga cikin yanayi Allah madaukakin sarki ce wa ana dahar kuma ni ne zamani uqallibul layla wan nahar nakan juya dare da rana yadda naga dama saboda haka yan uwa mu sani cewa duk lokacin da ka zagi zamani ɗaya daga cikin zamana da Allah kan juyo yake juya su akan mu to ka sani wancan zamani ba shi da tasiri akan kansa wanda yake da tasiri akan zamani Allah shine Allah subhanahu wataala shi yake kawo sanyi ya kawo zafi ya kawo yanayin da ya ga dama to kada ka zagi zamani dan mai zamanin kake zagi a lokacin saboda haka haramun ne dan adam ya zagi zamani amma yan uwa kada kada manta ba laifi bane mutum ya ce kai amma ana sanyi yau ko kuma sanyi ya dame ni wannan duk babu laifi amma mutum ya faɗi maganganu ko yawan raki yawan kai ƙara har ta kai mutum ya zagi wannan yanayin to wannan haramun ne idan ya haka ya saba Allah da manzansa yan uwa yan uwa a mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mana waɗannan yanayi guda biyu kamar yadda na ambata a baya domin maslahanmu ne gaba ɗaya domin jin daɗinmu gaba ɗaya duk wani yanayi da ka gani da Allah maɗaukakin sarki ya kawo babu yanayin da ba shi da amfani a wajenka yanayin sanyi akwai irin yadda kake amfanuwa da shi yanayin zafi akwai irin yadda kake amfanuwa da shi kamar yadda damuna ma akwai yanayin da kake akwai yanayin da kake amfanuwa da ita babu wani yanayi da ba shi da amfani a tattare da ɗan adam daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye a wannan yanayi da muke ciki na sanyi yan uwa akwai isbaghul wudu shine mu yi alola cikakkiya galibi yan uwa idan sanyi ya shigo musamman idan sanyi ya fara tsanani zaka ga alolan mu canzawa take yanzu zaka ga wani idan ya je bakin famfo kawai sai ya kunna famfo ya sake shi sha kawai zar hannun sai ya tai ya barna da ruwa gaba daya amma idan sanyi yayi sanyi da yawa daga cikin mu zaka ga wasu shafafa suke maimakon alwala idan mutum ya zubo ruwan a hannunsa sai ya zubar da ruwan sai ya dan shafa hannunsa ko ya shafa fuskarsa haka sai ka samu ya gama alolar amma can ga lam'a nan ga lam'a nan dunduniyarsa ba ta samu ruwa ba nan gefen hannunsa bai samu ruwa ba duk haka ya alolar da ya tashi ya yi ta yadda ya ga dama to mu sani cewa dukkanin wanda ya alola ya bar wata lam'a bai wanke ta ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin bukhari da muslim ya ce wailul lil aqabi minan nar azabar wuta ta tabbata ga dukkanin wani diddige da aka bar wata lam'a ba a wanke ba duk inda mutum ya alwala sai bai wanke shi ba ya bar shi kuma ana wanke shi a cikin alwala wannan wajen ranar tashin alkiyama sai an kona shi a cikin wuta Allah kiyaye saboda haka mai kokari yan uwa iyakacin iyawa mu cika alwala mu shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mana cewa ka tsaya kai alwala cikakkiya a cikin sanyi ladan da zaka samu ya fi ka tsaya kai alwala cikakkiya a cikin zafi akwai bambanci saboda wannan akwai takura akwai mashakka akwai dan wahala to wannan wahalar da zaka juye da zaka jure kai cikakken alwala ladin da za a baka za a ƙara maka shi idan da a ce a cikin zafi kai wannan alwala shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa ala adullukum ala ma yamhu Allahu bil khataya bana shiryar da ku ba bana nuna muku wasu abubuwa da idan kun aikata sab Allah zai kankare kurakuransu da kurakuranku da su ba wa yarfa'u bihi darajat zai kuma daga darajojinku da wannan al'amara idan kun aikata su qalu sai sabai suka ce bala ya rasulallah a gaya mana ya manzan Allah sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace na farko isbaghul wudu'i ala al makari shine mutum ya cika alwalarsa ya rina alwalarsa a lokacin ki a lokacin ki malamai suka ce shine lokacin sanyi kaga lokacin sanyi Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zaka samu abubuwa guda biyu Allah madaukakin sarki zai kankare maka zanubi sannan kuma zai daga darajarka wanda a lokacin zafi ba a ce za ka samu wannan abubuwan ba wannan ya keɓanta a lokacin sanyi ne kaɗai sannan daga ciki akwai kafaratul khuta ilal masajid yawan tattaki zuwa masallaci ya kasance gidanku akwai tazara daga gidanku zuwa masallaci ka jure ka tafi daga wannan gidan naku zuwa masallaci tare da yawan tattaku tattaki da yake tattare da shi tare da nisan da yake ciki wannan shi ma akwai ɗorin lada akan wanda yake kusa da masallaci ga gidanku ga masallaci da ka fito taku biyar ne taku goma ka shiga masallaci wancan shi kuma sai ya yi taku 200 ko 300 ladan ku ba ɗaya bane dan uwa shi sa akwai ta kabila banu salama suka zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari suka ce ya rasulullah mun yi nisa da masallacinka mu kuma babu abin da yake kayatar da mu kamar mu sallah tare da kai ka ba mu izini mu tashi daga unguwan mu dawo kusa da kai akwai guri mu gina gidaje mu ci gaba da zama a nan wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace banu salama diyarakum tuktabu atharukum yace ku zauna inda kuke za a rinka rubuta tattakin da kuke daga gidajen ku zuwa masallaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musu wannan ya musu wannan albishir din sannan wanti zaru salati ila sala da jiran sallah bayan sallah mutum yayi sallah a zahar ya zauna yana karatun alqur'ani ko tasbihi ko hailala yana jiran ai sallar la'asar to wannan shi ma ɗaya daga cikin abin da ke sawa a kankare zunubin bawa ne a kuma ɗaukaka darajarsa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fa zalikum ribat fa zalikum ribat waɗannan aiki kamar kayi ribadi ne ladansa kamar kayi ribadi ne Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa mu sani cewa faɗi da muka yi cewa lalle mutum ya cika alwalarsa ya yi ta a cike yadda ya kamata ba zai hana kuma mutum ya dafa ruwan zafi wajen yin alwalar ba don wasu daga cikin mutane gani suke ma idan kai alwala da ruwan sanyi to ladanka daban ne kamar yadda muka ce idan ka cika alwala za ka samu lada daban to haka suke gani ai tun da sanyi ake yanzu idan kai sanyi za ka sha wahala to wannan wahalar da ka sha kamar ƙarin lada ne akai yan uwa babu ƙarin lada a zabtar da kai Allah madaukakin sarki yace ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai da azabtar da kanku da zaku me Allah subhanahu wataala zai kare idan ka azabtar da kanka babu wanda ya sa kai alwala da ruwan sanyi lokacin da ake cikin tsananin sanyi ka dafa ruwan zafi dan uwa kai kai wanka ko ka alwala da ruwan da ruwan sanyi da ruwan zafi wannan babu kuma bin hana ka samun ladan da zaka samu ba haka nan ba daidai bane abinda wasu suke suke dauka cewa shi ma na daga cikin ibada shine ana tsananin sanyi mutum ba zai sa rigar sanyi ba ko ba zai sa rigar da za ta kare shi daga sanyi ba sai ga mutum ya fito yana tarar sanyi sai ya dauka ai tunda masallaci ya fito da asuba akwai lada na musamman wannan sanyin da yake ji baka da kowane irin lada dan uwa ladan ka shine ka sa katuwar rigar da za ta kare ka daga sanyi ka zo kai sallah a nitse ka fuskanci Allah madaukakin sarki sai ka samu lada cikakke an babu wanda ya saka a ce ka fito daga kai sai riga tsingalalliya kana tarar sanyi ana sauma kana rawar sanyi wannan ba daidai bane dan uwa ka kimtsa kanka kamar yadda ya tabbata sayyidina Umar idan sanyi shigo wasici ko kuma aikawa duk wanda ya bawa ayyuka yake daga cikin gwamnoninsa cewa sanyi fa ya shigo ai tanadi a samu rigunan sanyi a samu abubuwan da za su kare mutane daga sanyi to shine abin da ya kamata yan uwa yan uwa mu sani cewa a magabata ya tabbata duk lokacin da sanyi ya shigo suna murna suna jin daɗi suna gani cewa wani lokaci ya shigo wani musamman na cin riba shi sa ya tabbata sai na Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yarda a duk lokacin da sanyi ya shigo sai ya ce to mu sani cewa sanyi ya shigo sanyi ganima ce ga masu bauta ina masu bauta to ga ganima nan ku je ku iba haka ne ya tabbata ibn Rajab al-Hanbali yake cewa shi sanyi kaka ce ta mumini ash-shita'u rabi'ul mu'min shi sanyi kaka ce ta mumini aka ce kaka lokacin da mutum yake samun alheri da yawa kenan ya ce saboda mutum zai yi kiyo a cikin lambun ibada ga Allah maɗaukakin sarki a lokacin da ake sanyi zaka samu yanayi na sanyi yakan zamto rana gajeriya ce dare kuma mai tsayi ne haka lokacin sanyi yake kasancewa galibi za ga dare awowin dare sukan shiga cikin rana to wannan lokaci sai kasance mumin ya yi amfani da wannan dama da rana sai a yi ta azumi sai a ta azumi saboda na farko awoyin gajeru ne karfe shida da dan wani abin kaɗan sai ga rana ta faɗi sannan kuma babu zafin rana galibi abin da ke kawo ƙishin ruwa mutum ya sha wala azumi shine rana da take takewa to ba rana ma gaba ɗaya galibi to sai ga mutum ya yi azumi lami lafiya saboda haka ina masu azumin litinin da alhamis ina masu siyamu dawuda ina masu siyamu ayyabil bib ga lokaci ya yan uwa kokari mu ribaci waɗannan lokaci da muke ciki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk wanda ya azumin rana ɗaya saboda Allah Allah subhanahu wataala zai kawar da fuskarsa daga wata jahannama tsawon tafiyar shekara saba'in yan uwa ga dama ta samu mu amfani da wannan dama wallahi mumine yan uwa magabata murna suke da jin daɗi idan san ya shigo dan sun san lokacin ibada ya zo da rana akwai shugul da yawa akwai gajiye da yawa akwai abubuwa shi yasa sai dan suna dan takaita ibada abin bayiwa yadda ya kamata amma da sun ya zo kuma shikenan sai ai tabarna idan kuma dare yayi za ga awoyin dare suna da tsayi kwarai da gaske sai ka samu tun karfe bakwai da wani abin an yi sallar isha to za ka ga duk inda karfe tara ce mutum ya gama abin da zai sai kwanta bacci duk inda karfe uku sai mutum ya tashi sai ya shiga cikin tata jafa junubuhum anil mabaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiquna Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'maluna sai ka shiga cikin wanda suke janye gefen jikinsu daga kan shimfiɗa su je su alula su zo suna bautawa Allah maɗaukakin sarki suna roƙon Allah maɗaukakin sarki suna bautar Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce babu ran da ta san abin da Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye musu na farin ciki da jin daɗi da annashuwa sakamakon abin da suka aikata na tashin alkiyama ina masu bukatu ina masu matsaltsalu lokacin warware bukatunku ya zo ku tashi tsakar dare ku kiyama lalle ku roki Allah madaukakin sarki lokaci ne da Allah madaukakin sarki yake sakkowa idan ɗaya bisa uku na dare ya wuce Allah madaukakin sarki yakan sakko zuwa saman duniya yana shela ina masu bukata na basu ina masu neman gafara an gafarta musu ina wanda suke cikin damuwa na yayi daga na yayi musu na yayi musu damuwar da suke ciki dan uwa kai amfani da wannan dama bukatu sun mana yawa babu iyaka mu yi amfani da wannan dama na lokacin sanyi mu tashi bi kiyamar lail mu roki Allah madaukakin sarki Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu gaba daya Allah ya warware mana dukkanin abubuwan da suka fi karfin mu yadda ake kama mutane ake garkuwa da su ake karɓar kuɗin fansa ake kashe mutane babu gaira babu dalili mu roki Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshe Allah madaukakin sarki zai amsa roƙon mu insha Allah ta'ala mu amfani da wannan damar ƴan uwa ƴan uwa mu sani cewa lokacin da muke cikin wannan hali na sanyi kada mu manta a shari'a musulunci tana da sauki babu wahala a cikinta shi sa aka ba mu dama za mu yin shafa akan huffi za mu yin shafa akan safa lokaci da za ga galibi mutane suna yawan ɓoye kafarsu a cikin safa wani idan yayi wanka ya sa safa to shikenan baya son cire ta to sai shari'a musulunci ta baka dama idan kai wanka ka sa safan nan da tsarki babu laifi idan ka zo alula ba sai ka cire ta ba saboda saukin addinin musulunci sai kai shafa akan ta amma sharaɗin shine ka sata a cikin tsarki ma'ana idan kai alola cikakkiyar alola ka wanke kafarka sai ka zira safa a kafarka alola ta gaba idan za ka yi ba sai ka cire safarka ba kawai sai ka shafa a kanta idan kana zaune a gida kana harkokinka to za ka yi awa 24 kana shafa akan safa ba tare da ka cire ba in kuma a halin tafiya kake za ka yi kwana uku cir shari'a ta baka dama sai kai kwana uku baka cire ba in dai baka tsoron za ta buga to za ka iya bata a kafarka amma akan fara irgen ne daga lokacin da kai shafa farko mu sani yanzu misali a ce na yi wanka da zan fito masallaci na yi na sa safata to bayan zan fara irga awoyin ba a'a sai lokacin da alulata ta karye zan yi alular gaba to a lokacin sai in fara da na yi shafa alular gaba shikenan sai in fara irga awa 24 sai awa 24 ta zagayo kuma idan na shafa karshe kuma shikenan sai in cire in sake wanke kafata kuma na ci gaba da abin nan yan uwa babu laifi mutum zai iya shafa akan safarsa ko da safarta ta bule babu laifi haka nan idan mutum ya shafa akan safarsa sai kuma wani abu dalili ya sa ya cire safarsa babu laifi zai iya zai iya sallah da alulansa wasu na gani cewa idan kai shafa akan akan akan safarka safarka sai ya kasance kuma wani abu ya sa sai ka cire safar to sai suka ce wasu ka je ka sake alula wannan ba daidai bane babu laifi zaka je kai sallah kai suka suna malamai suna kawo misali suka ce yanzu mutum ne yayi alula kuma sai ya je aka mai aski wannan gashin da ya shafa akan sa ba an cire shi ba zai sake alula ba zai sake alola ba yan uwa to kamar haka ne saboda haka ba sai ka sake alola ba yan uwa a gurguje a daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gargade mu lokacin da muke cikin halin sanyi mu sani cewa lokacin ne da ake yawan hura wuta lokacin ne da ake yawan kunna wuta to duk lokacin da muka hura wuta a guraren zaman mu ko a cikin gidanmu muka ji dumi kada mu kwanta wuta tana ci kada mu kwanta wuta tana ci mu tabbatar mun zagaye duk inda aka kunna wuta a kashe ta sannan sai sai a je a bacci kuma wata rana a garin madina an kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labari da safe cewa wani daga cikin gidan mutanen madina sun ba wuta a kunna gidansu ya kone gaba daya sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya musu cewa a inna hadhihi nar yace wannan wutar da kuke gani inna ma hiya aduwwun lakum maqiyaku ce fa idza nimtum idan za ku yi bacci fa atfi'uha ankum ku kashe ta kada ku batta a kunne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar wutan nan da muke kaiwa da kuma akan ta makiyar mace da ka barta ya ce maka illa ta kona kayan gidanka kai ma ta kona ka gaba ɗaya Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ga mana a cikin hadisin Jabir dan Abdullahi wanda Imam Bukhari ya rawaito cewa idan za ku yi bacci ku tabbatar kun kife kwarra ko kuma kun rufe su duk abin da ake amfani da su botiki ne akwai abu a ciki ko kwarya ce da gari a ciki ko wani abu ne aka ajiye shi na abinci to ‘yan uwa ba a barin su a buɗe a ƙa'idar addinin musulunci abu ake sawa a rufe shi don baka san irin bala'i ko masifa ko cutar da ta shiga ciki ba a je a ci ko a sha cuta ta bazu bayan an riga an yi amfani da shi shi sa shari'a ta ce sai mu rufe shi idan ruwa ne ma ka rasa abin da aka rufe shi suka ce ko da kara ne ko sanda ka samu ka gindaya shi akai amma ba a barin abubuwa a buɗe sannan a rufe kofofi kofa gida a rufe idan za a rufe sai a ce bismillah sai a rufe babu shaidanin aljanna da isa ya shigo domin ya cutar da ku yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sannan sai a kashe fitulu dukkanin a wata fitila da take za ta iya cutarwa to a kashe ta irin waɗannan fitulu da suke na zamani malamai suka ce idan an tabbatar ana da amincin ba za su cutar ba sai an kashe su ba amma idan su ma ana da akwai zaton za su iya cutarwa to a kashe su shine abin da yafi amma dai idan wuta ce wannan to shi abin da abin da yake wajibi shine sai a kashe ta sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa innal fawaisaqa saboda bera ko jaba tana zuwa ta jawo ko ta ciro lagonin fitila ko ta jawo wani wani yadi ko tsimma ko wani abin da yake wuta a ciki ta je ta kona mutanen gida haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa wannan beraye da muke rayuwa da su da jaɓoɓi da muke rayuwa da su a cikin gidajen mu makiyan mu ne tsakar dare kana bacci galibi zaka ji an ce an yi gobara ba a san abin da ya faru ba to wallahi galibi beraye da jaɓoɓi ne suke haddasa waɗannan irin gobara ƴan uwa kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke faɗa za su je su jawo wani zani ko wani tsimma wanda akwai wuta a ciki su je su koda ɗaki saboda shaɗan yake ingizo su yake ingizo su kamar yadda imam al-aini ya faɗa a cikin littafinsa umdatul qari yace shaɗan yake ingizo su yake turo su je su yi wannan abin sai a zo a kona gida sai ga mutanen gida suna tunanin cewa aka yi gobara ta faru an rasa yadda aka to galibi akwai haɗin bakin shaɗanu da ɓeraye makiyanku ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace daga cikin dabbobin da ko a ina aka gansu a kashe su akwai ɓera an hana kashe kowace irin dabba ce ko a farautar ta a cikin harami ko lokacin da mutum yake da harami a jikinsa amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wasu dabbobi ko da a cikin harami a gansa a kashe su daga cikin yan uwa akwai bera amma yanzu muna ta rayuwa da beraye a gidan mu yan uwa muna ta rayuwa da beraye a cikin Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zaman lafiya a kasashen mu da garuruwan mu da inda muke zaune Allah madaukakin sarki ya shirya mana ƴaƴan mu da dukkanin wanda suka bata da wanda suka kauce hanya Allah ya ji kan iyayen mu ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya sa sun huta Allah subhanahu wataala dukkanin wanda ba su da lafiya suke kwanta asibiti a gidajen su Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin wa hamiyat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salati yarhamukumullah